الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan yan uwa ba su manta ba a cikin karatun muna karatu a cikin littafin irshadu lil basair na shekul allama abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullah wannan masallaci masu da sahaba a nan unguwar GRA a garin Azare nan jihar Bauchi. Masjidul Burhan. Masjidul Burhan GRA nan garin Azare din jihar Bauchi. Yau muna almuru na bakwai ga watan Sha'ban. Lissafin hijira ya kama alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya dace da ɗaya ga watan Maris watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Muna karatu a cikin tambaya ta goma, matsala ta goma, akan gabbai waɗanda ake shafawa a lokacin tsarki da yadda ake shafawa. mun sani cewa mun yi karatu akan abin da ya shafi tsarki kuma mun sani cewa tsarkin nan kama daga tsarkin najasa zuwa tsarki na ƙaramin hadasi zuwa tsarki na babban hadasi kowanne yana da irin yanayin yadda ake yinsa wasu daga cikin tsarkin shafa ta shiga cikinsu. To shi ne malam ya kulla wannan matsala don ya tantance mana guraben da shafa ta shiga ciki a babin sarki. To karkashin wannan matsala malam ya fara yin magana akan taimama. Taimama kuma ita dukkanin ta shafa ce don haka shi yasa ya fara magana akan ta ka iya cewa idan ana magana akan shafa to taimama ita ce umda za ka yi gabatar da ita wanda ya mana bayanin cewa taimama iri ɗaya ce ita ake wa ƙaramin hadasi ita ake wa babban hadasi sannan abu na biyu malam sai ya tsallaka zuwa ga babban sarki wanda shine wanka Malam ya ce mana babu wata gaba ta asali da aka shar'anta shafa ta a wanka. Shi wanka wajibi ne yana daga rukuni wanke ko'ina. Sai ce amma gaba wacce take wacce ko ha'il wadda yake mai bujirowa, hijabi ko shamaki. wanda yake mai bujirowa shi kuma shi ɗin ma na na larura wadda ba makawa daga shi kamar magani ko bandeji ko ɗauri irin na karaya irin waɗannan da babu makawa to su irin waɗannan malam ya ce ba makawa sai dai a shafa su ko a ƙaramin hadasi ko a babban hadasi wanda duk suka same shi kuma gwargwadon bukata babu iyaka kamar yadda aka yi iyaka wa sauran gwargwadon bukata da zuwa lokacin da ya samu ikon cirewa kuma zai iya sanya ruwa a wajen to za mu tashi a ɓangaren ƙaramin tsarki shine ɓangaren alwala menene ake shafawa ɓangaren alwala malam yace wa amma taharatu sughra amma ƙaramin tsarki na ha ina ne wajen amma a ina ne wa mayul basu oke mayul basu fi rijili eh to wannan ka abe kai ku ta abin eh abe kuma a gano me akan me muke magana a abinda wannan mala ya shiga magana akan karamin sarki yayin da ya ya nawa'a ya sanya ya ambata mana cewa abubuwan da ake shafawa a ƙaramin sarki wato alwala nau'i biyu ne akwai na asali akwai kuma akwai kuma shamaki mai bujirowa yace amma na asali shine kamar shafar kai da shafar kunne a alwala wannan shafa ce ta asali ba bujirowa take dukka waɗannan ana shafansu a lokacin alwala kuma suna ɗaukan hukuncin gaban da aka wanke, ko da kuwa bayan an yi alwalar an je an yi aski, kamar yadda muka karanta, kamar yadda ko da mutum bayan ya yi alwala ya yanke farce, ba za a ce sai ya sake wanke hannunsa ba, saboda ya zo ya tono wani wurin da da ruwa bai shiga ba. Amma su abubuwan da suke sa a yi shafa shafa mai tasowa hijabai masu bujirowa kamar rawani da maza suke yi aka da kuma ɗan kwali da mata ko gogoro suke ɗaurawa wannan lura da wahalar da ke cikin cirewa da mayarwa to wannan su ake cewa alhawa'ilul ariba wato shamakoki ko hijabai waɗanda bujirowa suke dalili ke sa ke sa a yi su mala ya ce wa ma yulbasu fi rijili shine ko wurin da abin da ake sanyawa a ƙafa min khuffin wa nahwihi na kuffi da makamancinsa kamar safa lirrajuli wal mar'ati wannan ya hada namiji da mace ba kamar rawani ba da yake banci mata gogoro da rawani da yake banci maza gogoro da yake banci mata shi kuffi ya hada maza da mata ba bambanci wa hadhihi lil mashi alaiha shurutun to waɗannan wanda ake ce musu alhawailul arida kama daga rawani da gogoro da kufi da safa wanda ba wai larura ta sa aka saka su ta jinya ba bukata ta sa aka saka su to malam yace shafa a kansu yana da sharuɗa wahiya su ne kamar haka taqaddumu taharati bil ma'i gabatuwan tsarki da ruwa bi an yalbasaha wa huwa tahirun yadda zai zama ya sanya su alhalin yana da tsarki kamilu taharati kuma mai cikakken tsarki kauran wahidan fi hada kullihi mala yake cikin wannan sharadi magana ce guda ɗaya babu sabani tsakanin malama a mazhaba cewa ba a shafa ga wanda yake so ya shafa akan rawani ko wacce take so ta yi shafa akan gogoro ko wanda yake so ya shafa akan kuffi ko akan safa to sharaɗi ne da babu saɓani a kansa cewa samun ikon yin shafa akan wannan ha'ili sai idan an sanya ne a bayan an yi sarki. Da haka lokacin da mutum zai ɗaura rawaninsa ya zam yana da cikakken tsarki daga hadasi ƙarami daga hadasi babba lokacin da mace za ta ɗaura ɗan kwalinta da nufin za ta yi shafa a kansa to da tabbatar da cewa tana da cikakken tsarki haka sanya kufi haka safar da za a yi shafa a kai amma idan mutum ba zai yi shafa a kai ba to ba bukatar sai ya yi la'akari da wannan sharadin wannan ya gabata mana a karatun kufi ba bakon abu bane ba wannan babu saɓani a kansa ka iya cewa a kowace mazhaban sharaɗi ne wanda ba a rikici a kansa malam ya ce wa yushtaratu aidan ala al-mazhabi har ilau an sharɗanta a mazhaba ta hambaliya an ya kuna al-kuffu satiran ya zama kuffin ya rufe gaba ɗayan gurbin alwala satran taman kuma rufewa cikakkiyar rufewa la fatka fihi wala kharfa babu yagewa a cikin wannan kofi ko kuma tsagewa duk ɗaya ne fatak da kharfa yagewa da tserewa la sagira wala kabira ko ƙaramar tsaguwa ko babbar tsaguwa a mazhaba haka yake kaga idan kai la'akari da sharaɗin farko na tsarki da wannan sharaɗin na cewa ya zama ya rufe dukkanin gurbin alwalanan satiran satiran tamman ana nufin ya rufe cikakkiyar rufewa da gurbin alwala an gane ko yawa da gurbin alwala kuma idan kuffi ne ya haɗa har idan sawu so ba zai ba za a samu ikon ai shafa a kai ba sai idan ya rufe har idan sawu in safa ce in kuffi ne amma idan idan sawu bai rufu ba kamar kwabashu to zai zama wani gurbi na alwala yana waje to bai halatta a yi shafa akan kwabashu ba na? Kwabashu, kwabashu ai idan tsawo yana waje. Eh? Eh, safarkan nan kaga, ha? safarkan nan kaga ita gata nan dai gata nan. Eh, amma ta rufe idan tsawo ai. Yawwa. Ya zama ya rufe mahallin mahallin alwala. Sannan in kun kula la fatka fihi wala kharqa kuma wani shar'i ne daban sannan babu yaguwa shi yasa a malikiya sharuɗan da suka sanya wa kufi kafin a samu ikon shafa a kansa ya kai sharadi goma sha biyu ya kai sharadi goma sha biyu shi kansa tsarkin sai da suka kasa shi wajen kashi uku zuwa hudu ya zama yana da tsarki sarkin ya zama cikakke shi ma sarkin ya zama kansa saboda kar ya zo wai ana gudun kar ya zo kamar ya wanke kafar dama sai ya saka hufu hufin dama sai ya wanke kafar hagu sai ya saka hufin hagu wasu za ga haka suke wa safa in ya wanke kafar dama sai ya sa safa sannan sai ya wanke kafar hagu sai ya sa safa bayan ya saba wa tsarin alwala na gaggautawa, to sannan kuma ya sanya kuffinsa a lokacin tsarkinsa bai cika ba, da haka suka sanya wannan tsarkin ya zama cikakken tsarki kafin ka samu ikon shafa a kai. Sannan tsarkin ya zama na ruwa, a malikiya ya zama na ruwa, ba kamar mutum ya yi taimama ba, a ce taimama ya yi sallah kuma sai ya sa safa. to in ya zo yin alwala ba hali ya shafa akan wannan safar ko wannan kufi saboda wai tsarkin da ya yi ba tsarki ne na ruwa ba tsarki ne turabi na turbaya sannan ya zama na fata sannan ya zama ya rufe mahallin alwala sannan ya zama babu yaguwa a jikinsa sannan ya zama yana bin tafiya baya sukuf sukuf sannan ya zama ba a saka shi don sako ba sannan ya zama ba a saka shi don gayu ba haka suka yi ta zuwa da sharuɗa ya kai sharaɗi goma sha biyar a sha biyu goma sha biyu afuwa amma nan in kula malam ya kawo sharuɗa uku sharaɗi na farko na tsarki shi babu sabani a kansa sai sharaɗin ya zama ya ya satirar da muhalli alghasu ya rufe dukkan muhallin wankewa sannan sharaɗi na uku ya zama babu yaguwa ko karama ko babba to wannan a mazhaba kenan sharɗi na biyu da na uku mala yace wasahihu amma abin da ya fi inganci adam mu'tibari hada sharfi rashin la'akari da wannan sharafi لعمومات النصوص المبيحة للمسح لعمومات النصوص المبيحة للمسح عليها من دون قيد saboda umumi na nasoshi da suke halatta shafa akan kufi min duni kaidin ba tare da an yi kaidi cewa ya zama kaza ya zama na fata ya zama kaza ya zama ba yaguwa ya zama ba kaza ba wato abinda malam yake nuna mana a matsayinka na ɗalibin ilimi shine hadisai sun tabbata barkate sun kai matsayin tawaturi a tawaturul ma'anawi cewa shafa akan kuffi sunna ne yana daga sunna shafa akan kuffi an shar'anta shafa bisa kuffi to amma dukkan hadisan za ka samu kawai suna bayani ne akan shafa akan kuffi yanayin yadda ake shafan musabbabin shafan wani abu da ya faru lokacin shafar haka ga sunan ga sunan ga sunan amma ba zo da irin sharuɗan ba in ban da sharuɗan kirkirar su aka irin a malikiya da suka ce sa sharaɗin da ba gardama a kansa sharaɗin tsarki shi ai an sarraha shi da za su cire masa kufinsa alaihi salatu wassalam da zai alwala sai ce da kuma fa inni adkhaltu kuma tahiratain basu ba sai ka cire mani ba na sanya su da tsarkin su don haka wannan nassi ne kawai yadda rigimar kawai da malamai suke yi akan menene mai tsarkin kuffin ko kafafun adkaltuhuma tahiratain na sanya su da tsarkin su kuma kafafun ko kuma kuku shine mahallin da malamai suka tattauna akan me ake nufi to amma dai jumhurin malamai sun tafi akan cewa kafafun ake nufi don haka tsarki ake nufi to babu wani kabir khilaf akan wannan matsala amma cewa na fata ne waƙi'a ce a lokacin annabi sallama din eh kufin na fata ne haka kufi yake a wancan lokacin tun a jahiliya ga kufi yake haka aka samu kufin da haka aka rayu da shi haka al'adar su take da haka waki a ce haka cewa sai lallai na fata ina dalili cewa kare zama ya yage ko da yaguwa yar kaɗan ce ina dalili ya cire shi daga sunan kufi ne tunda nafsi kufi yake magana shin wannan yaguwar ta canza masa ta canza shi daga sunan kufi? Shin wannan yaguwar ta canza ta daga sunan safa? Shin wannan yaguwar ta ci karo da hikimar shar'anta shafawan? Hikimar shar'anta shafawan ko ka ce illar da ta sa aka shar'anta shafawan shine mai na mashakka. To shin wannan yaguwar ta kawar da wannan illar? Da haka yanzu ƙalubalen da yake gaban yaguwa guda biyu ne ta ɗage kufi daga sunansa kufi ko ko dai hatta a yagen za a ce masa kufi in har a yagen za a ce masa kufi to duk sanda ake magana akan hukunce hukuncen kufi yana ciki ƙalubale na biyu da ke fuskantar yaguwa a kufi shine shin yaguwan nan ta kawar da illar da ta sa aka shar'anta shafa akan kufi shin saboda yaguwan nan zai zama ba mashakka sakawa da cirewa idan mashakkar tana nan to alfakum ya zuru ba al'illa to sai ya zama wani sharaɗi ne da aka zo da shi wanda ka iya cewa nau'i ne na takallufi nau'i ne na takallufi a babin irin na samaha ta shari'a tunda umumatul adilla umumatul nusus suna magana ne akan kuffi da shafa akan kuffi to shikenan yanzu ba za mu yi la'akari da cewa kuffin wancan lokacin na fata ne sai mu ce sai ya zama fata ba har mu zo ta'arifin kuffi mu zo muna cewa huwa ma suni'a min jildin ala qadri al-aqdami allazi kaza saboda sai mun shigo da an gane ko yawa don haka wani lokacin za a ga malamai suna yi saboda dai ya zama an ƙayyade an takura ma'anar kofin dole sai an ambaci jil a ciki wale sai sham an gane da haka malam yake cewa abin da yake abin da yake mai inganci adamu ikibari hada shaf wannan sharadin ba abin lura ba ne لعمومات النصوص سبود عمومي ننصوشي ندليلي المبيحة للمسح عليها ولن رزق على التشافة أكن كفر من دون قيد باترد سني قيد والأمر ما والأمر بتي مسا قيد بتند بتي مسا قيد با أبشي كوي كفر مع أنه لو كان شرطا تعرف الشيوى da a ce hakan ɗin sharaɗi ne cewa kar ya yaki labayyana ku shari'u bayanan wadihan da shari'a ta yi bayani bayani a fayyace ba za a bar shi alfa ba eh da annabi sallama da yayi bayani cewa ma fakkar ya zama ya yage fa ka tabbatar kufin ka ba ya yage ke ba inda wata matsala ce babba a shari'a ba za a shiru ba a fade ta ba da shiddatil hajati lai saboda tsananin bukatuwa zuwa ga hakan nan tunda in ka shafa bai yi ba to bai kamata a yi shiru kuma akan abin matsalar da da za ta hana ingancin ba kamar yadda ba a yi shiru akan abin da zai karya alwala abin da zai karya wanka abin duk ba a yi shiru akan abin da duk zai bata sallah duk ba a yi shiru akan sa ba amma tsaguwa za ta hana ingancin shafa ko ba ce komai akan ta ba in gane wannan yana daga cikin abubuwan da za zai dinga bude maka kirjinka matsayin kan ɗalibin ilimi kana fahimtar yadda ake mu'amalantar nusus eh kana fahimtar yadda ake mu'amalantar nusus da kuma adilla wannan yana nuna cewa wato a ƙa'ida ce ta shari'a sananniya cewa shari'a ba ta shiru a gurbin da ake bukatar bayani. Daka idan ba ta yi bayani ba a gurbin da kuma ake tattafato a kansa. to kawai tsallake shi za wannan ce kwatan kawai ka tsallake shi ka huta babu shi ne domin inda da akwai da shari'a ta yi bayani a kai wato bukatuwar mu zuwa ga sanin hukuncin yagaggen kufi ya kai a ce shari'a ta yi bayani a kai tunda ba ta yi bayani a kai ba to ba ta yi ikibari da shi ba ne ba ta yi yaguwa ba ta da ba ta da wani itibari a shari'a ina jin an gane kusa yana daga cikin abin da ake gane bid'a shine wani al'amari a zo da shi saboda wata munasaba munasaban nan kuma ba a zamanin mu ta bullo ba tun a lokacin annabta akwai wannan munasabar amma ba a yi wannan abun ba sai yanzu mu kuma dalilin munasabar mu yi tsallake wanda aka yi a wancan lokacin ba a yi wannan abun a dalilin munasabar ba dalili ne da ke cewa baya shari'a domin shari'a ba ta shiru ba ta shiru akan bayani ina fata an fahimta wasu wani a yi da sallah liman yanzu ya ce salatin annabi goma goma su wani a abunan a su wani su wani a abunan a shekara ta yi a ce za a yi bikin maulidi su wani irin wani abubuwan da aka zo da su a cikin su ai sallah an yi ta an yi dar a wancan lokacin ko ba ka ba shekara ta ta biyu an yi litinin an yi sha biyu ga wata rabiul awwal an yi sha hudu an yi sha tara an yi sha ko nawa ma da aka ce to tun da bai faru ba kuma ba wani bayani a kansa to babu shi kuma an gane? yawwa malaman usulu suna cewa wai la ya juzu ta'khirul bayani an waqtil haja a shari'a baya halatta ma'ana baya halatta ba ba halatta ga annabi ba sallama a'a ma'ana baya halatta shine baya yiwuwa a shari'a a yi jinkirin bayani daga lokacin bukatarsa ga lokacin da ake bukatar bayanin kuma sai ba a yi ba to ba yiwa haka shari'a komai akan gabarsa an yi bayanin to haka ne to lura da gabar abu yana da matukar muhimmanci wajen gane shin wannan sharaɗin da aka zo da shi din ko wannan ibadar da aka zo da ita ko wannan ainihin wato wannan tsari da aka zo da shi din shin akwai shi ko babu shi malam yace wali annahu yu'lam khifaf as-sahabati radiyallahu anhum la takhlu min fatakin aw shakkin yace kuma bugu da ƙari saboda yu'lamu anna khifaf as-sahaba an san cewa خفوفي خفي نتحبان النبي رضي الله تعالى عنه لا تخلو من فتق أو شق باسا وفنتوا دقوتا أبوا كو وتي أبوا دويا أتي ممكن كون صحابي ربك أدنجيك إن دا كما سنة لأكري دا ونن يابوار to da ka samu labari yadda suka yayin kuffi a zamanin su a ce in ake kuffin kowa a ɗinke yake ba yaguwa kuma ba a yarda ma da yaguwa saboda ana shafa a kai to da ka samu labari to wannan ma yana daga cikin hanyoyin gane wato dalili ko ibada shine sahabbai ولذلك عفا ولذلك عفا الأصحاب في الإمامة saboda haka ne ma malaman mazhaba suka yi rangwame fil imamati dangane da rawani an buruzi ba'd ra'si rangwame dangane da bayyana wani sashe na kai buruz bayyana zuhur dangane da bayyanan wani sashe na ainihin wato kai alladhi jarat bihi al'adatu irin wanda al'ada ta gudana ana bayyana shi galibi za ka samu rawaninsu a wancan lokacin bisa al'ada ba sa ɗaura shi daga goshi suna ɗaura shi daga matsalar gashi wasu kuma sukan bar wani yanki na gashin ma a waje ya tabbata hadisi ma na sallama masaha alal nasiya wa alal imama ya yi shafa akan nasiya nasiya kuma shine wannan tuntun farko da matsarar gashi na farko shine nasiya ya yi shafa akan nasiya wa alal imama da kuma kan rawani wato ya hada su da nasiya da rawani babu ko shakka kuma nasiya din nan wani yanki ne na kai ya bayyana to inda sharaɗi ne na cewa sai rawani ya rufe rufe kurin shafawa gabanin ya halatta a yi shafa a kansa to da bai yi shafa a kan nasu ya jama'a an gane sannan haka rawani za ka samu yakan tsaya a ya baya sauka yayin da shafar kai kuma yana sauka ilal kafa to sauran abin da ya rage na gashin kai inda a ce dole ne sai rawani ya rufe duk yadda kai duk yadda ake shafar kai gabanin ya halatta a shafa a kansa to kaga da kwata-kwata ma ba a shiranta shafa a kan rawani ba to malai yana so ya maka ishara kamar wani nau'i na kiyasi kiyasin kuffi a kan rawani kamar yadda bayyanar wani bangare na kai bai hana ingancin shafa a kan rawani ba to haka bayyanar wani bangare na kafa ba zai hana shafa akan kofi ba wabe malam ya ce kamar yadda al'adar larabawa ta gudana na barin tsolon gashin kai a waje a rawani fadalla ala an al'adata laha hukumun wa atibarun fi hadal mawdi wannan sai nuna cewa kenan al'ada tana da wani hukunci da wani la'akari a wannan bigira na rawani tunda sahabbai haka suke shafa wa amma kaifiyatu musi zalika to yanzu malam ya doke kaga sharadin ma kaga ba zancen sauran kenan sai zama sharadi mafi muhimmanci a kofi shine sharadin tsarki wa amma kaifiyatu musi zalika amma wato kaifiyatu masu zalika yanda ake wannan shafar fala ya ji busti'abuku mu sani cewa baya wajaba sai an game abun shafawar gaba ɗayansa bal ya fifihi aksaru zahirul kuffaini yana wadatuwa a shafa ko yana wadatuwa saman ainihin wato a mafi yawan zahirin kuffin biyu wa aksarul imamati wal khimar da kuma mafi yawan rawani da khimar an gane ko yawwa nan aksar zai iya zama fa'ili ya fifihi aksaruhu sai ya zama yawancinsa ya wadatar sai ya zama yawanci shine mai wadatarwa zai iya daukan kuma مفعول على تقدير الفاعل يكفي فيه كو يكفي فيه عفوا wannan abinan zai zama majruri kai majruri ala nazil khatib zai zama yakfi fihi aksari zahiri ay mashi yakfi fihi masku aksari zahiri al-khuffain yana yana zai wadatar masku aksari zahirin kuffaini shafan mafi yawan zahirin kuffi biyu wa aktaril imamati wal khimari da shafan mafi yawan wato rawani da kuma khimar almuhim abin da gabar take nunawa shine kamar yadda muka gani a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yadda ya shafa bisa kuffi kawai shafa daga yatsun kafa ya shafo zuwa ainihin kwanar talangare shi kenan ya gama shafansa to ai kaga idan idan ka dubi zahirin kuffin idan ka raba kuffin kashi uku samansa an karba shi kashi uku an shafi tuku batun saboda abin da ya rage shine kawai gefen gidan sawu da baya amma an shafi ba dukkaninsa ba ba ana nufin tuwo ba na dukkansa ba tuwo ba na zahirinsa ba saninsa kan dawa ba a shar'anta ba to yanda aka shar'anta zahirin nasa ma in ka shafi tu'u ba sire shikenan kai an gane ko to ko rawanin ma haka in aka shafi tu'u ba sire yayi ko dubabbaran ma in aka shafi tu'u ba sire yayi shine biyu bisa uku malam yace li'annahu lamman taqala ila al-mashi wa sahala fihi zadat as-suhula بعدم وجوب الاستيعاب استيعاب mala ya ce saboda lamman takala ilal mashi yayin da ya ainihin wato a ko lamman lamman tufila ilal masjid yayin da aka kira aka canza zuwa shafa daga wankewa wasu tufila fihi kuma aka yi sassauci a ciki da aka canza daga wankewa zuwa shafa sai kuma aka yi sassauci a cikin shafawan tunda ai kun ga a duk wanda ya dubi alwala da shafa bisa da shafa bisa kufi ya wanke kafa da shafa bisa kufi ya san cewa wankewa ya fi shafawa wahala yawa to don haka yayin da aka tashi daga wankewa zuwa shafawa kuma aka yi alfarmar sauki a ciki zadati suhulatu to sai kuma saukin ya karu bi adami wujubil isti'abi da rashin wajabcin gamewa me ba wajibi sai an game ba kawai shari'a ta nufashe ka da da sauki to wani lokacin wasu za ka ga malaman fiqh Allah ya musu rahama suna mu'amalantan shari'a da nau'i na gausi Allah ya musu rahama suna haka ne domin kiyaye shari'a din kar ta gurɓace kar a yi sakaci kar a yi wasa da ita kamar saddu zari'a ne suke yi wani lokacin sukan tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro don haka ga wanda bai san sirrin shari'a ba ga wanda ba ɗalibin ilimi ba ba malami ba to tunda ba shi da falala ta ilimi to gara ya kiyaye ibada sosai don kar ya samu rauni a cikin ibada shi ba ilimi ba shi ba ibada ba an fahimta ba da haka waɗansu al'amuran malaman wato sun yi la'akari da kada a yi sakaci da shari'a shi sa suka zo da wasu al'amuran amma tsakani da Allah za ga wani abun shari'a ta shar'anta shi dan sauki ne sai abu saukin ma a tsaurara a cikin an shar'anta dan sauki amma sai abu saukin ma sai a tsaurara a cikin sa yanzu idan a malikiya ka samu malamin zaure hafizahullahu ta'ala yana kwatanta maka taimama Allah zai gara alwala kuma idan sai kayi haka taimama ta yi to sai kaga ba karamin aiki bane yawa kawai in an gwada ma yadda ake dafawa da yadda ake kaskadewa da yadda ake bi da hannun dama a zo a bi da hannun hagu tare da kiyayewa a kiyaye kaza wuri kaza shine zai yi mai shi zai shafa wuri kaza idan ka shafo bayan yatsu ka kiyaye babbar yatsarka domin da rubuɗi a tare da ita za ta yi wani amfani idan ka shafo ka tafi da ita bayan hannunka idan ka juyo to babbar yatsar kuma sai ka ɗora ta kuma akan hannunka wajen juyowa za ta je ta shafa babbar yatsar yar uwarta na yau karka bari ya rubu eh karka bari ya rubu kuma hagu ma haka an gane ko to shari'a ta kawo abun dan sauki amma idan ana gaya maka yadda za a yi saukin sai ga babu sauki to shine kufi an kawo shi da sauki amma sai da aka masharadi goma sha biyu ƙarshe sai ka samu kawai sai dai a hakura Allah ya musu rahama mala yace wa hadha an-naw'u min al-mashi mukhtassun bi taharati sughra amma irin wannan abubuwan fa saboda madarasi ne na ɗaliban ilimi muke faɗan su yawa saboda da hankalinku da tunaninku kuna da ilimi gwargwadon abin da Allah ya hore muku amma ba al'amari ne wanda muke faɗansa don a rena malamai don a rena littattafa don ai kaza ba a'a tunda Allah ya sa kuna karatu kuna fahimtar waɗansu matsaloli da sirrin da ke cikinsu to shine ya sa nake muku wannan magana kar wani ya je sa ɗalibansa a gaba ya zo da irin wannan zancen a wurin da bai dace ba wa hadha an-naw'u min al-masfi mala yace irin wannan nau'i na shafa mukhtassun bi taharati sughra ya ke banci karamin tsarki ne kadai shafa akan rawani akan gwaggwaro akan kufi akan safa ولذلك وقت فيه للمقيم يوم وليلة saboda haka ne ma aka sanya lokaci aka iyakance lokaci a cikinsa lilmuqimi yawmun wa lailatun an iyakancewa mazaunin gida yini ɗaya da dare ɗaya walil musafiri salasatu ayyamin bi layaliha shi kuma matafiyi an iyakance masa kwana uku da dare da kunsu wato wancan sallah biyar wannan kuma sallah goma sha biyar mala yace wal ibtida'u min al hadathi ala al mashhur min al madhhab li'annahu sababu al mujib wa ala al sahih al ibtida'u min awwal al masih لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة كلها تمسح ثم ما كان ممسوحا لا يشرع فيه تكرار بل يكفي مرة واحدة ما لن يتي والابتداء من الحدث على المشهور من المذهب abin da ya fi shahara a mazhabar hambaliya farawan min alhadasi wato fara lissafin daga hadasi abin da ya fi shahara a mazhaba fara lissafin shafa ga wanda zai yi sallah biyar to daga hadasi ne li'annahu sababul mujib wai saboda shi hadasi ai shine sababin da zai wajabta shafa sai mu sawara mas'alan nan tukunna yawwa ai mun sani cewa sharadi ne karfaffe ba a sanya kuffin da za a yi shafa a kansa sai in bisa tsarki don haka da ya zo sallar asuba yana da cikakken tsarki sai ya sanya kufinsa da ya sanya kufinsa to ana nan ana nan lokacin sallah azhar sai ya yi sai ya yi sallah da wannan alwalar asubar ba ta karye ba bayan sallah azhar sai ya je sai ya yi bawali da ya bawali sai da la'asar sai ya zo alwala sai ya shafa a kan sai ya shafa a kan wannan bisa wannan kufi daga wannan shafar za a fara lissafi afwan matsalar bata sauwaru ba ko bata sauwaru ba to mu ƙara karantawa in sura ta zo mun sai na sai na bayyana muku li anna sawul mujib li anna sawul mujib saboda shi wannan abin nan hadasin wa shine sababin da ya wajabta shafan da haka koda a ce bai yi shafan ba yayi hadasi to lissafi zai fara daga wannan lokaci kenan da a ce da yi sallar asubahi sai baya da hantsi sai ya je sai ya tsari ko sai bayan gida amma bai yi shafa ba sai da azahar wai da azahar za a fara masa lissafin yininsa da darensa ko kuma tun daga hantsi za a fara lura da lokacin da ya shafa a lura da lokacin da ya a lura da lokacin da ya karya alwalar lura da lokacin da ya karya alwalar ne ko kuma lura da lokacin da ya fara shafawa shine yace wa ala sahih abin da yake inganci al-ibtida'u min awwal al-masih zai fara irgen lokacin ne daga farkon lokacin da ya shafa da haka idan sai idan da hantsin ya shafa to daga lokacin zai fara irge idan bai yi shafa akai ba sai da azhar to da azhar zai fara irga irga lokacin sa an gane ko haka idan bai yi shafa ba har sai da asallar la'asar to la'asar zai fara irgensa haka idan bai yi shafa ba har sai magariba to da magariba zai fara irgensa sai ya zama cikakken mulin gobe ke an gane ko yawwa amma idan ya fara da hantsi to kenan gobe da hantsi zai me zai cire ya wanke idan kuma ya fara da azahar ne to sai gobe da azahar ne zai cire ya wanke eh to shine bambanci idan an samu bambanci tsakanin karyewa alwalar da shafawa yaushe ne da wani lokaci zai yi la'akari da 24 hours ɗinsa da lokacin karyewa alwalar ne ko da lokacin fara shafawa to shi ne a mazhaba suka ce lokacin karyewa alwalar shine lissafin wai saboda ai karyewarta shi zai masa dole sai ya yi shafa a kai tunda ya zama dole sai ya yi shafa akai to ko bai yi shafar ba matan da ta zama masa dole lissafi ya fara jama'a an gane shine li annahu sababul mujib mala yake wa ala sahihi amma abin da fi inganci al ibtida'u min awwalil mas fara lissafi daga farkon lokacin shafa li anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ja'ala hadhihi al muddata kullaha tumsa domin nan sallama ya sanya wannan tazarar dukkaninta za a yi shafa to tunda ko dukkaninta za a yi shafa ne to daga hantsi da alwalarsa ta karye zuwa azahar ai bai yi shafa ba to tunda bai yi shafa ba ba ta ɗaukan hukuncin lissafi ko ana lissafi ne da da da shafa da shafa ake lissafi to lokacin da aka yi shafa lokacin lissafi bai fara ثم ما كان ممسوحا لا يشرع فيه تكرار sannan malam yake duk abin da kuma kaji an ce shafa shi za a yi to ba a shar'anta masa maimaitawa ba bal yakfi marratan wahida yi sau ɗaya ya wadatar kisa alwala baka ji ana shafa kai sau uku ba shafa kunne sau uku a sau ɗaya ne amma za a ga wasu mazhabobin ana shafawa sau uku shafawa sau sau ɗaya ne shi kenan duk abin da aka shar'anta shafa shi kufi sau ɗaya ne safa sau ɗaya ne rawani sau ɗaya ne to ba za a yi kiyasin shafan kufi akan wanke kafa ba a ce a shafa sau uku bal yakfi fihi marratan wahida mala yake wa hadha an-naw'u al-akhir wannan nau'in na karshe hal idza zala al-mamsuhu wa taharatu baqiyatun tabtulu taharatu bi zawalihi kama huwa al-madhhab aw taharatu baqiya ma lam yujad naqidun shar'i mala yake wannan nau'in na karshe wato shafa akan rawani ko shafa akan gwaggwaro ko shafa akan kofi ko akan safa shi ma laifin nufi da annabul akhir hal ga wata tambaya shin idan zalal mamsuhu idan abin da aka shafa din nan ya kau an yi shafar an shafa rawanin sai aka ture shi an shafa gwaggwaran sai aka ture shi ya yi shafa bisa kofin sai dalili ya sa ya kire shi wasu baqiya amma tsarkin yana nan bai karya alwalar ba kawai abin da aka shafa din ne ya fita tabtul taharatu bi zawalihi kama huwa al-mazhab shin tsarkin zai lalace da kawuwar wannan abin da aka shafa din kamar yayi da aka yake a mazhaba mazhabar hanbaliya cewa idan rawanin ya fadi to alwalar ta kare sai ya sake tuna sai ala ta kare ban gane ba yawwa wato yana cewa yana magana cewa alwaran mutum zai karye da idan safa aha yawwa abin nufi abin nufi shine yanzu ya sanya safa ko kofi bisa sharadi na shari'a da ya zo sai alwalar ta karye zai yi wata sallah kamar ta azhar sai je ya fitsari alwala ba ta karye ba da ya zo zai yi alwala yanzu sai aka ce to zai iya shafa a kai ba sai ya cire ba da ya zo alwala azhar sai ya alwalarsa sai ya shafa a kai bai cire ko kuma ya sallarsa ta azhar yana nan yana nan alwalarsa ba ta karye ba dab da la'azar sai wani dalili ko zafi a kafar ko wani abu kamar haka sai ya cire kuku ko ya cire safar to wannan alwalar da ya shafa a kan hukun yanzu tun da ya kwaɓe shi ta karye da kwaɓewar shi ne amma yanzu ka fahimta yawa ta karye da kwaɓewar ko ba ta karye ba rawaninsa da ya yi shafa a kai da ya zo alwala bayan ya yi shafa a kai kawai rawani kam ko ana cikin sallah a zahar ɗin ya dunkuya haka sun taso na gaban da ya tashi ya turo duwawunsa sai ut sai rawani kam sai ya cire shin warwarewar rawanin nan ya yi sanadin lalacewar alwalar ko bai yi ba shine mas'alar da muke magana akan sai malam ya ce a mazhaba a mazhaba ta kare a mazhaba ta kare a malikiya suka ce ya dawo ya shafa a ya dawo ya wanke afwan in kafa ce ya wanke idan kai ne ya shafa eh sai mai da a ai ba za a duba nisan lokacin shafa nisan yanzu sai dai daga faduwar abin ne zuwa shafa malam ya ce aw taharatu baqiya ko kuma alwalarsa tana nan malam yujad naqidun shar'iyyu matukar ba a samu wani abu mai warwarewa na shari'a ba ba iska ya fitar ba ba fitsari yayi ba ba bacci yayi ba ba kawai rawanin ne ya kwance sai ta karye kawai kufin ne ya fita sai ta karye malam yace wa hadha huwa sahih wannan ko shi yafi inganci ba za ta karye ba dan cirewar wannan dan fitarsa ba za ta cire ba ba za ta kare ba li'annahu la farqa fil haqiqati ma yake domin a haqiqanin da ke ba wani bambanci baina zawali al-kuffi wal imama tsakanin wato kaucewar kuffi fitar kuffi da rawani wa zawali sha'ar ra'si da kau da fitar gashin kai ai an yi ittifaki babu sabani cewa idan yayi shafar kai sai ya aski alwararsa bata kare ba haka ne? Eh, mutumin da ya sallar magariba da ya alwala ta sallar magariba ya sallar magariba sai ya shiga shagon aski sai aka yi masa aski sai aka kira isha zai shiga sallah ko sai ya sake alwala tun da yanzu ya kwashe gashin da ya shafa ittifaqan ba sai ya sake alwala ba domin shafar hukunci ne kuma ya riga ya yi ba ruwa bane shafar hukunci kuma ya riga yayi da haka aski ba zai sa ya sake ba kuma da yake to ai ba bambanci da fitar kufi da fitar safa da fitar rawani da fitar gashi da fitar farki da haka tunda an yi ittifaki akan fitar gashi da fitar farce ba sa sa a sake shafawa ko wankewa ko sake alwala to haka fitar rawani da gogoro da kufi da safa ba sa sa a saki amma kar a cakuɗa matsalar yanzu nan muna magana alwalar da kike tare da ita ba ta karye ba don fitar wannan abu amma cirewa kuma ya sa in zai sake alwala nan gaba kuma an gane ko in zai sake alwala nan gaba matukar yana cire to sai dai ya wanke na bayan hadasi eh shine an zai sake alwala bayan hadasi da ya cire kufin sai ya hadasi to yanzu in zai sake alwala kuma sai ya wanke da da ya cire shi bai karya masa alwala ba amma yanzu abin da ya karya masa alwala da ya zo shi to yanzu ba hali ya shafa a kansa sai ya wanke kafa ya sake saka shi malam yace wa kadhalika al-khilaf idza tammat al-mudda hakan nan sabani idan kwanakin sun cika hal tantatudu taharatu aw tazulu muddatu al-mashi faqat shin idan lokacin ya cika wai tsarkin ne yake karyewa alwalacce take karyewa ko kuma kwanakin tazarar damar shafar da aka bashi ne kadai yake wucewa wa huwa sahihu ma lati wannan nabiyin kuma shi fi inganci an gane da aka ce eh lallai sharadi ne mun yadda ya tabbata a nafsi mazaunin gida wuni ɗaya da kwana ɗaya matafiyi wuni uku da dare uku an gane to wai yanzu mazaunin gida ya fara shafarsa da azahar washe gari azahar sai ta zagayo yanzu idan a za ta zagayo ba ya yi shafa da asuba ba sai ya rike alwalarsa ba ta karye ba sai a zahar ta yi shin lokacinsa na shafa ya kare ko bai kare ba ya kare to amma alwalar ba ta karye ba shin karewar lokacin ya karya masa alwalar ko kuma zai iya azahar ɗinsa ya la'asar ɗinsa da ita shine malam ya ce eh zai iya azahar ɗinsa ya la'asar ɗinsa da ita lokacin ya wuce amma in ba ta karye ba tsarkinsa yana nan wucewar lokacin ba zai karya masa tsarki ba sai dai in tsarkin ne ya karye kuma sai ya cire ya wanke saboda ƙurewar lokaci ya wuce an gane malam ya ce wa hada ahadul qawlain fil mazhab wannan ɗaya ne daga cikin ra'ayoyi biyu a mazhaba ikhtarahu jama'atun min al ashabi ainihin wasu malamai daga cikin malaman mazhaba sun zaɓe shi wa huwa al-muwafiqu li zawahir al-adillati shar'iyya kuma shine yafi dacewa da zahirin dalilan shari'a da suka yi magana akan shi iyakace lokacin da kuma sauƙaƙewa da abubuwan da suke karya alwala da sauransu wannan zancen shi ya fi dacewa da haka domin idan ka ce mutum wucewar lokaci ya karya masa alwala kamar ka saba wa nusu ina ka samu a nasi cewa wucewar lokaci yana karya alwala babu yawwa Allahu ta'ala ala to mu karasa matsala ta gaba matsala ta goma sha ɗaya su'al hal yajibu isalu taharati ila ma tahta sha'ri kal lihyati wa nahwiha am la shin wajibi ne a isar da tsarki ruwan alwala ko ruwan wanka ila ma tahta sha'ri zuwa abin da ke karkashin gashi na fata kal lihyati kamar gemu wa nahwiha da makamancinsa am la ko kuwa an ce gemu da makamancinsa kamar me sauran gashi sun sa su abin su gashin ka su gashin baki ga wanda ya taurin kai ya bari aljawabu amsa amma tsahar amma taharatu tayammumi amma shi tsarkin taimama fa yakfi masu zahiri sha'ari to shafan wajen gashin ya wadatar khafifan kana au kafifan wato wato mai sharara ne ko kuma mai duhu kafif a gashi shine mai sharara kafif a gashi shine mai duhu bil hadathil akbari wal asghar a duk babban hadasi da karamin hadasi tunda iri ɗaya ne taimama ita taimama ba a cewa mutum sai ya rubuta kasa a cikin gemunsa a'a in ka dafa kasa ka shafa fiskar kawai to zahirin gashin shafarsa kawai ya wadatar ko duhu ko gemu mai duhu ne ko mara duhu ba za a ce ba sai kayi haka ka dirza kasa a cikin saboda shi mai sarari ne a'a amma taharatul ma'i amma ka ga tsarkin ruwa fa in kana alhadathu akbara idan hadasin babba ne fala budda min isalihi ila batini sha'ri to dole ne sai an isar da ruwan zuwa cikin gashi ka zahirihi kamar yadda dole sai wajensa ya samu khafifan kana au kafifan mai shara-shara ne ko mai duhu wa in kana alhadathu asghara amma idan hadasin karamin hadasi ne wajaba isaluhu ila batini sha'r alkhafif wajibi ne na'am wajibi ne a isar da ainihin wato a isar da ruwan ila batini sha'ri zuwa cikin gashi alkhafif wanda yake shara-shara wa huwa alladhi tural basharatu min wara'ihi shine wanda ake iya kallon fata ta bayansa kaga an rage maka tunanin me ake nufi da shara-shara yau ba kai ne zaka yi hukunci ka ce wani gashin gemun da yitirin turba ne a'a an riga an an fayyace maka ana ganin haɓarsa fatar haɓarsa ana ganin ta to yitir yitir ne ba a ganin ta to shikenan kasif ne mai duhu وهو الذي ترى البشرة من ورائه ويكفي ظاهر الشعر الكثيف sannan kuma wato amma a amma kuma wajen gashi mai duhu ya wadatar yawa nan ma irin yadda muka wacan ko wa yafi masu zahiri a sha'anin safifi yawa shafa ainihin wato ko wanke gaslu ko wanke wajen gashi mai duhu ya wadatar ame a hadasi karami a hadasi karami wa yusannu isaluhu amma an sunnanta shigar da shi ila batinihi zuwa cikinsa fi sharin lihiyati duna sha'arin ra'asi a ainihin wato gashin geme banda gashin ka tunda gashin ka dama shafawa aka ce amma gashin gemu idan mutum ko da a ce mai duhun ne yayi kokarin ya shigar da ruwa to ya kyauta e ya kyauta amma ba dole ba baya daga wajibi na sharin to shine sharin lafiya shine sharin lafiya eh a littafin ku alwaje aka ce ko to shine sharin lafiya eh Allahu a'lam na ga mun cika awa guda har da minti ɗaya za ka za mu haƙura abin da muka yi daidai Allah ya tara mu a cikin lada amma da na kuskure ubangiji Allah ya gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi